أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدبي لنا بهذا المهدر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر ولنا أكن أفتى تمن الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سفيان بن العاصي سفيان بن عاصي ياي mana zance ma'ana yayi mana hadisi wa gair wahidin da wani da wani daya ma ba shi kadai ya gaya mana wannan hadisi ba qalu duk waɗanda suka gaya mana suka ce haddathana ahmad bin umara dukan sun karba wajen wannan mutum a wajen su suka karba qala shi kuma ahmad bin umara yace haddathana abul abbas raziyu abul abbasin razi shi ya zantar da shi ƙala shi kuma razi ya ce haddasana abu ahmad al-juludiyu abu ahmad al-juludi shi ya zantar da shi ƙala shi kuma juludi ya ce haddasana ibn sufyana ɗan sufyana ne ya zantar da shi ƙala shi kuma ya ce haddasana muslimu muslim mai hadisi mai littafin sahihi muslim shi kuma shi ya zantar da wannan ibn sufyana ɗin almajirinsa ne Ƙala shi kuma muslim ne hadisi yace haddathana qutaybatu qutaybatu ne ya zantar da shi haddathana ja'far shi kuma qutaybatu yace ja'far bin sulaiman shi ya zantar da shi an sabitin shi kuma ya karba daga sabitu an anas sabitin nan shine tabi'i shi kuma ya karba daga anas dan malik sahabi to haka zaka ji ana rawaito zance to kowanne ka faɗa an san ko kun yi zamani da shi ko kun ko ingantacce ne ko kaza kaza to an anas shi kuma ya karba daga anas qala anas yace ma shamimtu ambara ban taba shakar turaren ambar ba shi wannan ambar har yau sunansa ambar larabcin haka kuma mu hausa haka ake shi wata dabba ce take kaman kaki to kuma wannan shine turaren ta mafi kanshi ambar din a jikin dabba ake samu to ma shamimtu ambara ban taba shakar turaren ambar ba kaddu da ɗai wala miskan ko turaren miski almiski ko duk abu mai ƙamshi suna cewa miski kuma wala shay'an ko wani abu a ɗiyabu mai daɗin ƙanshi min rihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga ƙanshin iska annabi sallallahu alaihi wasallam ban ta in dai kowane irin turare ka in dai ka shaki annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shige iska ta goma to ba abu mai ƙanshi irin wannan wa an jabirin an karba daga jabiru bin samurata radiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masaha kaddahu ya shafi kuncin shi jabiru bin samurata din nan to hadisin yanda yake wata rana annabi ya fito cikin garjin rana cikin madina sai ya alwala to sahabbai suka zamanto suna ta shafar danshin hannunsa wani ya shafa hannunsa don samu albarka wannan ruwa to shi jabiru bin samura yake ce ni kuwa ko shi bai kama hannun annabi bane sallallahu alaihi wasallama sai ni kuma annabi sai ya shafi kunci na sallallahu alaihi wasallam qala sai jabiru yace fa wajadtu li yadihi barda sai na samu sanyi a hannunsa hannun annabi sanyi ne da ita warihan da kanshi ka annama akrajaha min ju'nati at-tarin kaman ya fitar da ita daga battan mai turare kaman ya fitar da ita daga cikin kayan mai turare kayan siyarwa turare turare ka za su dan duzzube su abu in ka sa hannunka za ka ko kuwa ma abin zuba turaren ba in ka sa hannunka cikin kwalbar turare in wacce hannunka zai shiga ne dole hannunka ya kanshi to ka annama a karaja kai ka ce annabi yanzu fa ya wanke ta yi alwala to ka annama akrajaha min ju'nati a tsari kamar ya fitar da ita daga cikin batta ta mai turare ala gairuhu wanin sa yace masaha bi ibn ita hannun annabi kanshi ne ita yalla ya shafa mata turare am lam ya masaha ko bai shafa mata turare ba duk kanshi ne da ita ba wai turare ya shafa mata ba haka mu'jiza annabta haka halitta su take hannu ce ta hadaran Allah to haka take da kanshi ya shafa mata turare bai shafa mata turare ba hannun annabi a cikin kanshi take yusafihul musafihu da yawa annabi yakan yi hannu da wanda ya hannu da shi ya musafaha yin hannu fa ya zallu yawmahu yajidu riha wannan da ya hannu da annabin nan sai ya yi ni yana jin kanshin hannun annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hannun nan nasa zai ya alwala zai yi wankan zai amma dai yana jin kanshin hannun annabi din nan da ya gaisa da ita waya za'u yadahu da yawa annabi yakan tsora hannunsa a lara asabiyin a kan yaro ya tsora hannunsa kan yaro ko ya shafi kan yaro fayi urafu sai a gane wannan yaron min baini su biyani tsakanin yan uwansa yara biriha da kanshin hannun annabi nan sallallahu alaihi wasallam da yawa iya za su kai ka je ga ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai haba wannan kanshin da kanka yake lalle annabi ya shafa wa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi bacci wata rana fi dare Anas a gidan Anas kajimin nan nasa Anas babar Anas ɗin ita ce ummu Sulaimi to ummu Sulaimi ɗin nan annabi ya zaɓe ta da abubuwa masu girma sallallahu alaihi wasallam saboda da annabi ya zo Madina sai ta ɗauko ɗanta ta ce ga kadimi ya dinga maka hidima to shikenan sai annabi ya mai da ita kuma ita ma a cikin gida da yawa annabi zai shiga gidanta ya je ya bacci a ɗakinta ba zargi ba komai annabta haka Allah ya zaɓe ta ita kuma da wannan falala to irin yadda yake shiga ya bacci din nan a ɗakin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya yi bacci a ɗakin ummu sulaimi fi dare anas a gidan anas hmm? fa arika sai annabi ya gubi sallallahu alaihi wasallam fa ja'at ummuhu sai uwa anas nan ta zo ita ce ummu sulaimi bi qaruratin da kwalba kwalba ba tun yanzu ake yin ta ba kwalba tana daga cikin abubuwa da ɗaɗɗu tunda da wuta ake yi da abubuwan da ake wannan yana daga cikin abubuwa da ɗaɗɗu da ake yi to shikenan sai ummu sulaimin ta zo da kwalba ƙaruratin kwalba ta jima'u fiha araquhu tana tara gumin annaba a ciki wata ruwaya wannan auduga take sa ta tsantsame ta tsantsame ta matse a cikin kwalba to kuma ga yanzu kwalba ce ila tana taro gumin annaba a ciki sai annabi ya farka ya ganta fasalaha rasulullah sai manzo Allah ya tambaye ta an zalika ummu sulaim me yake yi haka fa qala sai tace ya rasulullah naj'aluhu fi dinina ai muna sa shi cikin turaren mu ne ai duk ran da ka zo kwanta kai irin wannan bacci ya rasulullah ai gumin ka nake tara to in muka sanya shi a cikin turaren mu to ba wani turare da ya kai namu kanci sai ai tambaya ina muka samu ko kun za a aure amaryar to wannan turaren za a samu ba turaren da ya kai kanshi huwa min atiyabi tibi gumin nan naka shine mafi kanshin turare sallallahu alaihi wasallam kaga gumin sa kanshi ne haka jikin sa to ai gumin yana fitowa daga jikin nan mai kanshi ne dole shi ma ya fito daga jiki hannun sa ma kanshi jikin sa ma kanshi ne sallallahu alaihi wasallam waza to abin mamaki ma ba wannan ne abin mamaki ba na wannan sahabi mai warin kashi mutum ne mai warin ƙashi ƙwarai da gaske har yana jin kunya ya zo ya zauna cikin mutane da shi kenan sai ya zo ya gaya annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ikun zugo ka cire kayan jikinsa duka ma'ana ka sa kamar dan fan ko ka dan yi napkin ka cire kayan jikinsa yake ne cire kayan jikinsa annabi ya sa hannu ya shafi ko ina a jikinsa ba wanda ya kai shi kanci a cikin sahabban ma saboda annabi ya shafi jikinsa wai ga wannan ya fi ban mamaki ne dan shi yayi kanshi kan ba amma ka shafa wani mutum har ya dinga yin kanshi to wannan annabi kenan wa zakara al-bukhari imam al-bukhari ya faɗa fi tarihi a cikin littafin sa tarihil kabiri an jabirin ya karba daga jabir ya rawato hadisin har zuwa kan jabir jabir yake cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai kasance ba ya murru fi dariqi yana shigewa a hanyarsa fayatba'uhu ahadun wani mutum ya bi shi illa arafa annahu salatahu yusibi sai ya san annabi ya bi wannan hanya saboda kanshi idan annabi ya bi hanya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya bi hanya ko bai sani ba sai ya gane annabi ya bi wannan hanya saboda kanshin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wa zakara ishaq ibn rahawayhi ishaq ibn rahawayhi manyan hadisai ke ana cewa sarkin musulmin hadisi sarkin musulmin hadisi a da shine malamin bukhari wajen hadisi ya ce bai taba jin wani abu ya manta shi su ne kwamfutocin da sannan ba wa yansu kwamfutoci to duk su ne wa'annan kwamfutocin su suka hada hadisai da abu to isa haka ibn rahawaihi ya faɗa anna tilka duk ƙanshin nan fa da ake faɗa kanar ra'ihatahu ƙanshin jikin annabi ne bila ibn ba wai shi turare ba ba turare kan wani ya ce fa ƙanshin turare sa haji bayin Allah masoya Allahu akbar kuma su ne fa malaman sunna din to kan wani ya ce turare ne warawal muzanniyu malam muzanni ya faɗa wal harbiyu da harbi duk gaba ɗaya sun karɓa an jabirin daga jabiru jabir yake cewa ardafanin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya goya ni a bayan dokinsa ko jaki bayan jaki ne duk in mutum ya goye ka a wani abu ko keke ko babur to sunansa irgashi sunansa idan za ka zama a bayansa to sunansa irgashi ko a doki ko a raƙumi ko a shi ake cewa irgashi to ardafanin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya goye ni a bayan abin hawansa akwai hadisin jaki ne kalfahu bayansa fal fa'alƙamtu kataman nubuwati sai na dinga sa hatimin nan na annabtansa a bakina dama yace da na hau bayan sai na ce alhamdulillah yau zanga hatimin annabta annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyata na faɗa sai ya saki mayafin dan ma an gani to hatimin dama an ce wani zubin yakan zama kaman kwai haka a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi girma sosai ya zama kaman damka hannu kaman kwai kaman abu yace to sai na dinga sashi kwai za ka iya sashi a a bakinka sallallahu alaihi wasallama fa alqamtu khataman nabuwa sai sai na sanya wannan hatimin na annabta a cikin bakina bifami a cikin bakina fa kana yanummu alayya miskin sai ya dinga tashin kanshi a gare ni wannan hatimin to shi kenan bakin nasa ma ya zama mai kanshi kenan wa qad haka ba'dul mu'tanina ba'arin mai kula bi akbarihi da labaran annabi mutumin da yake kula ya dinga tara labaran annabi wa shama'ilihi da ɗabi'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya yayi wa hikaya annahu kana annabi ya kasance idza arada an ya tagawwada idan yana so ya bayan gida in shaqqatil ardu kasa ce take tsagewa faftala adga'idahu sai ta haɗiye bayan gidansa wa baulahu da fitsarinsa wa fahad bi zalika ra'ihatun tayyibatu sai a ji kanshi mai iska mai kanshi ta tashi wa asnada muhammad bin sa'ad muhammad dan sa'adu yayi isnadin hadisi daga kansa har zuwa sai da aisha katibul waqidi shi wannan muhammad dan sa'ad din marubucin imamul waqidi ne shi imamul waqidi mai rubutu mai littafai ne da yawa shi ma mai magazi fi haza a cikin wannan khabaran yayi isnadin labari an aisha an karba daga sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha anna sayyida aisha ta ce qala ta ce lin nabi ta faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka satil kala ya rasulullahi kana zuwa makewayi fala nara minka shay'an min al'aza in mun shiga bayanka ko in mun bi bayanka in a dajin ne ma ba ma ganin komai inda ka je ka tsuguna fa qala sai annabi ya ce ya aisha ya ke aisha awa ma alimti baki sani bane annal arda cewa ƙasa tabtali uma ya karuji min al anbiya tana haɗiye duk abin da ya fito daga cikin annaba fala yura min shay'an ba za a ga wani abu daga ciki ba tana ba za a ga komai daga ciki ba wa hadha kabaru wannan labari wa in lam yakun mashhura ko bai zama mashhuri ba saboda su malamai suna tsoron kawo irin waɗannan abubuwa saboda yan hadisin suna nan masu yawa kokwanto wa'yansu ma kuma da wani abu na annabin a cikin zuciyarsa yan sababata musu abubuwa wa in lam yakun mashhuran wannan hadisi ko bai zamanto mashhuri ba fa qarqala qaum mutane sun faɗa ni na halil ilimi malamai wa'anda aka karɓo ilimin nan a hannunsu wa'yansu daga cikinsu dukkan sun ce bi harati da tsarkin hazainul hadasain wa'annan abubuwa guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gida da bawalinsa dukkan wa'annan malamai duk sun ce tsarki ne da shi bayan gidan manzo Allah da tsarkin da bawalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tili daga malamai duk sun ce tsarki ne da shi وهو قول بعض أصحاب الشافعي wannan shine maganar ba'arin sahabban Imam Shafi'i sahabban Imam ba'arin sahabban Imam Shafi'i sun ce da bayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bawalinsa dukkan sarki ne da shi hakahul imam Abu Nasir bin Abu Nasir bin Sabbagi Abu Nasir dan Sabbagi shi ya rawaito wannan magana daga ba'arin sahabban Imam Shafi'i fi shaliliya a cikin littafinsa da ya tattare mazhabar Imam Shafi shi ma almajirin Shafi'i ne wa qad hakal qawlaini ya rawaito wayannan maganganu guda biyu anil ulama daga malamai fi zalika a cikin wannan Abubakar bin Sabiq al-Maliki to shi ma wannan Abubakar bin Sabiq al-Maliki din shi ma malami ne daga cikin malaman Malikawa shi ma ya rawaito wa'yansu daga cikin malika su ma sun ce wa'yannan abubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ne fi kitabi hilbadi a cikin littafin sabadi fi furu'il malikiyata a cikin rassan ilimin malikawa wa takariji malan ya qalahum fitar da abin da ko malikawa ba su faɗa ba masalan idan matsala ma ba wani ba malikin da ya faɗe ta minha ala mazhabihim ba su faɗe ta a cikin mazhabarsu ba min tafari shafi'iyyati to su malikawa sun yadda cewa idan ga wani magana ta ilimi ka caje ba wani ba malike da ya yi ta to idan malaman shafi'a suka yi to ka ɗauka to malikawa sun faɗi wannan saboda shi ma imam shafi'in almajirin imam malik ne duk da dai sun saba a cikin ilimin muka amma dai almajirin sai wa'yansu kuma malikawan suka ce a'a ba za a ɗauna shafi'i ba a ɗauna abu hanifa mazhabarsu da mazhabar imam malik ba ta da nisa mazhabobinsu kamar sun so su zama to a ɗauna na abu hanifa shi dai abu hanifa ne kaɗai bai karatu wajen imam malik ba amma ahmad bin hanbal shafi'i da radiyayi don haka imam malik yana ɗan jin wani abu na ga abu hanifa ran da ya zo wajensa ya tambaye shi daga ina ce daga iraki ce munafikai kenan masu rigima masu kaza kaza ce wannan haka ne ka yadda yi karatu a gaban ka imam ya ce na yadda ce wa min halil iraki maradu ala nifaki sai ma malaya ya ka lalata qur'ani yace to ya wa min halil madina yace to ashe yan madina ne shi ko imam mali dan madina ya she ba yan iraki bane ashe mutanen madina ne masu munafincin da abu Mammal ya ce, wai waye ne kai ta abuwa ne, ce ka wato kai ne. Na ji an ce saboda hujja in kace da ginshikin bulo na zinare ne sai ya zama na zinara saboda hujja. To, in ko malika ba su faɗi karatu ba, in dai shafi'a suka faɗa to ka ɗauka. Ba wani jahilan malikawa ne za su ce ba su yarda ba, kamar shehu da ya dinga kawo abubuwa. duk abin da shehu ya dinga kawa ma shi ya furin jaye ma a cikin mazhaban malikiya amma jahilan malika suka dinga baba malike bane ba shafi'i ne ya ce ai bismillah a sallah ya ce ai kabari ya ce ai ba malike ne ba shafi'i ne baba malike bane sun manta da wannan kuma kullum suna karanta a shafaɗi sun san wannan karatu to wa shahidu haza inda suka ɗauko wannan annahu sallallahu alaihi wasallam abinda ya zai nuna wannan ya kafa dalili akan wannan annahu sallallahu shi manzo Allah sallallahu alaihi lam yakun minhu shay'un yukrahu ba wani abu da ake ki na manzo Allah wala gairu ibu kuma ba wani abu na manzo Allah wanda ba kan shi ne da shi sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne ai shi ma bayan gidansa daga shi ne ai shi ma bawalinsa daga shi ne wa minhu yana daga cikin wannan hadisu aliyin hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali yake cewa ga salsun nabiyya sallallahu alaihi wasallama na wanke annabi da ya rasu sallallahu alaihi wasallama shi ya wanke sai annabi sallallahu alaihi wasallama fa zahabtu anzuru ma yakunu min almayyit sai na tafi in duba irin abin da ake gani na matacce ana so in ka wanke matacce in ana wanke ana wanke shi ka sa hannu daga nan marasa ka ɗan dandanna ka ɗan kaiyo sama to idan da ragowar bayan gida ko abu sai ya fita amma in baka iya ba in kana saboda kana so ya fita ta ƙasa idan ka danna haka ma'ana ya fita ƙasa to sama zai yi shi mace ce in ya mutu komansa ya ya juya in ka danna ya ƙasa sama zai yi amma in ka ɗan danno ka ɗan danna ka danna ka shi kenan sai ya ƙasa inda ragowar bayan gida ko maybe sai ya fita to sai a- sai a wanke to sai na ali yake cewa na na tafi in duba in gani irin abin da ake gani ga matacce ko za a gani ga annabi sallallahu alaihi wasallama falam ajid shay'a ba samu komai ba fa qultu sai na ce masa dibta hayyan wa mayitan ka kansasa ya rasulullahi kana raye haka ma kana mace Ƙala sai ya ce, wasa a hannun hurihun ɗayi bata, ai sai wani ƙanshi kuma ya taso min malam. Ba dai ka taso. Sallah alaihi. Ita sai wani ƙanshi ya taso min. Lam ajid mislahu qaddu. Ban sami irinsa ba. Da dai. Sallah alaihi wasallama. Ya ya- yana faɗa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ransa ta fita yana hannu. Sai da Aisha tana rike da shi, Annabi ya su mata rasu ya rasu. Bata tashi. In mutum ya rasu maza za a bari. Hmm? to bai ka bai rasu ba sallallahu alaihi wasallam to ya karasa rasuwa a hannun sai na Ali. wannan ne hada hadisin sai da aka take cewa ya rasu a hannuna da kuma hadisin sai na ali da yake cewa ya rasu a hannuna yake cewa har ransa ta zuba a hannuna irin abin nan fari da yake zuba ga mamaci wannan ransa ne yake cewa har ransa ta zuba a hannuna famarartu biha wajhi na shafe fuska ta da shi bismillah kuma shi yayi man wanka to wa misluhu irin wannan hadisi ma kala abubakar yana abubakar ya faɗi irin wannan radiyallahu anhu hina qabbala an-nabiyya ba'da mauti yayin da yazo ya sum- ya buɗe fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci goshin sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yace din ta hayyan wa mai ya rasulullahi ka an sasa kana raye haka na musamman sallallahu alaihi wasallam wa minhu yana daga cikin abin da zai nuna ma ƙanshin annabi da duk abin da ya fita a jikinsa shirubu malik bin sinani shan nan na maliku ɗan sinani yawma uhud shine abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu shan sa wa masuhu da tsotsansa iyahu wa ji- jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa taswiguhu da hadiye shi zalika lahu hmm? shurbu maliku bin sinanin damahu shan maliku dan sinanin jinin annabi yawma uhud wa masuhu iyahu da eh, lashe in- inda jinin yake saboda an jefi annabi sallallahu alaihi wasallama an buge shi hatta kwalkwalinsa hula karfe dinsa da irin wannan abin da yake sakowa wanda zai rufe kunci har karfen ya shiga ya shiga kundi kuke annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya sa haƙoransa ya cire sallallahu alaihi wasallam ya shafe jinin ya shan- shafe inda jini yake kuma ya tsotse ga jina ana ce masa zubar ya ce kai ina ya ya kurbe ka- ya ya haɗiye kayansa Hmm? zalika lahu Hmm? wa qawluhu lahu yawwa وتصويبه صلى الله عليه وسلم ذلك له da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gare shi hmm? bai ce masa zubar ba ko me yasa ka sha jini na hmm? wa qawluhu lahu da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan tusibahu nar wuta ba ta shafe shi ba duk wanda jini na ya haɗu da jinin sa inda annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ba ta shafe shi ba sallallahu alaihi wasallam hmm? yawwa jina ba ta shafe shi ba wa misluhu irin wannan hadisi shurbu abdullahi bin zubairu abdullahi dan zubairu bin al-awwami dan sayyidatuna asma'u yasayyana abubakar zubairu bin al-awwami yana daga cikin asharul mubashirina shi ba quraishe ne dan ammar annabi ne shi ma dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya aure yasayyana abubakar asma'u binta abubakar bayan an yi hijira ba a haihu ba yahudawa sun yi ta propaganda cewa ai su suka samu ba ba wanda zai ƙara haihuwa duk wanda suka zo garin sa mutu ma duk a huta ba za su ƙara haihuwa ba to magana ta dinga yaduwa ta dinga yaduwa a annabi ya ji annabi ya shi ana nan kaɗan sai asma'u ya sai na abubakar ta haihu ta haifi namiji kuma to bikin da aka yi da munnar da aka yi na Allah ya ɓata wannan magana ta, ta Yahudawa to yana da girma shine farkon wanda aka haifa a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu hijira Abdullahi bin Zubair to shi wa mislu shurbu abdullahi bin zubair dama hijamati an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaho sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi jinin yace je ka ka samu waje eh, keɓantacce ka ka binne shi sai kuma yana fita kawai ya shanye kayansa Hmm? abdullahi bin to kuma duk ba wanda yake ce musu ya haka imaninsu da soyayyarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kai haka ai da ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa yace ka sha jini na Hmm? sai faqala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah yace wailul laka minan nasi kai canka daga mutane tunda ka sha jini na ka shiga uku da mutane wa wailul lahum minka su ma mutane kai can su da kai in duniya ta taru duk sai ka ɗanɗana mata wahala saboda ka sha jini na za a yi sadauki ba na wasa ba kai ma kuma ka shiga uku duk makina in ya ganka zai ce gashi wailun laka minan nasi wa wailun lil wa wailun lahum minka ka shiga uku da mutane su ma sun shiga uku da kai haka ko aka yi hajjaji ba hajjaji ya kashe shi ba aka datse kansa aka aka kuma soke shi shi a jikin eh, ka'aba kusa da ka'aba aka soke shi Eh, watanni da yawa haka za a yi ta dawafi ana ta shige ba abu abu ya- to shi ma ya dandana musu wahala walan yunkir alai amma ni bai inkarin dan me zaka sha jini na da yace wa qarruya an rawaito na hawun min haza irin wannan anhu daga gare shi fi imra'atin cikin wata mace sharibat baulahu da ta sha fitsarinsa ita ce barakatu ummu aymana fatsala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da lam tashtaki waje abadinki abadan ba za ki ƙara kai ciwon ciki ba tun da kika sha jini na ba za ki ƙara yin ciwon ciki ba sallallahu alaihi wasallam walam ya amur wahidan minhu annabi bai hori ɗaya daga cikin waɗanda suka sha jinin nan nasa ko suka sha fitsarin nan nasa ba bi gasa lifami cewa su je su wanke bakin su to yanzu ku je ku wanke ba a je a kurkure ba a yi na ba dai ba ba dai jinin annabi ba sallah ba dai fitsarin sa ba Allah ya sa ba a taba ganin ma inda tsugunan nasa yake ba da wani ya ci ba abin da zai hana su sallallahu alaihi wasallam tunda dai wanda ya sha fitsari ai ba abin da ya rage mai kenan biga salifan wala nahahu an audatun kuma annabi bai taba bai ce da waɗanda suka to kakka tsara fa yanzu dai kayi wannan amma annabi bai faɗi wannan ba wa hadisu hadhihi almar'ati hadisin wannan mata da ta sha jinin annabi sallallahu alaihi wasallam allati sha sharibat bawlahu wanda ta sha jinin annabi sahihun hadisi ne ingantacce alzama dara kudiniyu dara kudini ya lazamta wa musliman imamu muslim mai ha- ingantaccen hadisi wal bukariyu da bukari mai ingantaccen hadisi ikirajuhu fitar da shi fi sahihi a cikin ingantaccensa ya ce wannan hadisi sharaɗin duk ya cika ingantacce ne ai ya ya ci a ce dai sun fitar da wannan hadisi haka imamu daru kudin ya faɗa Hmm? to wasu muhazihil mar'ati sunan wannan mata barakatu sunanta barakatu wa kutuliba fi nasabiha an yi sabani cikin nasabata wa kila kila aka ce hiya ummu aymana ita ce ummu aymana din nan wa- wato wadda ta raini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kila ita ce kila kuma yar Abu Sufyan ce ta zo da ita ta zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ita ce ta sha wannan jini wa kana taqdumun nabiyya ta kasance ta ne wa annabi hidima qala ta ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama qadahu annabi yana da wani akushi yin aidani na icen dabino yuzau ta ta saririhi ana sa shi a ƙarƙashin gadansa ya bulu fihi min al-layl tsakar dare yana fitsari a cikinsa saboda ba ba dama fita madina ce fa kuma ana tare da makiya ana cikin yaki wa aka sani yana koye yana jira amma an nan ta samu da kuma fita zai ya shiga makabarta ma ya shiga daji ma sallallahu alaihi wasallama ya koma to wannan kuma ana koya wa mutane in dai ka zauna a gari mai hadari wanda aka ce ba a fita da daddare saboda tsoron kuraye ko saboda tsoron al'adar garin ma ba a fita to kabar ga ce za ka yi wani tawakkuli ka ka je ka fito da daddare wani a- eh, tana dufo tana dufo a ƙarƙashin gado ka dinga yin fitsarinka a ciki to sallallahu alaihi wasallama to ya buli fihi min al-layli yana yin wato bawali a cikin sa na daga dare fa bala fihi lailatan sai ya fitsari wata da sarari ya bawali sun mafta kadahu to da safe za a ce a fita da shi a je a zuba sai ya neme shi ya rasa ga akushi wanda aka yi fitsarin a ciki ba komai a ciki falam ya jirfi shi an annabi bai samu komai a ciki ba fasa ala barakata an sai ya tambayi wannan mata ke ina abin cikin wannan abu ina shirin ce a fitar da shi ciki da daddare kika dauka kika fita kika faqala sai ta ce ya rasulullahi qumtu wallahi na tashi wa ana atshanatun kishirwa ta dami ni ina cikin kishirwa fasharutu sai na sashi wa ana la alam ni ban san me a ciki wani dai ruwa nake nema kuma na ji ruwa da da zarni irin na fitsari bare kuma abin da ya fitsarin da aka yi da daddare me yasa likitoci suke cewa fitsarin da kai na sanyin safiya din nan wanda baka komai ba shi ake so ai saboda ka kwana yawon wanko ciki zuwa ya fi komai wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam rawa hadisaha ibn juraiji ibn juraiji ya rawaito wannan hadisin wannan mata dama ingantacce ne malaman hadisi da sun rawaito wa gairuhu da waninsa wa kan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsaya da aminci Allah sabaka a gashi kadu da an haife shi makatuna abin yi wa kaciya makatu asrata abin yankewa cibiya shafa'u ta faɗi wannan ba ta yanke ma cibiya ba kuma ba wani wanda ya ce shi yawa annabi kaciya to yan wa'yansa maganganu dai suna nan cewa abdulmutallab ne ya makaci a duk ba haka bane duk annabi kaciyan sa aka yi masa warwe an ummihi aminata an karɓo daga mahaifiyarsa aminatu Allah ya ƙara yadda a gare ta annaha qalat sai da aminatu ta ce walattuhu na haifi manzo Allah nazifan tsaftatacce ma bihi qazaru ba shi da wata kazanta sallallahu alaihi wasallam a cikin sa wa an aisha ta an karɓa daga sai da aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ma ra'aitu farja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin tsiraicin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsiraici halal ne tsakanin miji da mata don mata ta ga tsaraicin mijinta ko miji ya ga tsaraicin mata wannan halal ne amma dai saboda kunya annabi sallah take cewa ban taba gani ba sallallahu alaihi wasallam wa an al sai hadisin zuwan zaidu bin harisata akwai magana to an ali an karba ga sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi yake cewa ausanin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi min wasiha ya yi min wasiya la ya ga sulhu gairi ya ce kan bari wani ya wanke shi sai ni kan bari wani ya wanke sai ni fa innahu dan yanda magana take la yara ahadin aurati annabi ya ce mun ba wanda zai ga al'aurata illa dumisat aina sai an shafe idan dina waye mun ya sake ya ga al'aurata sai an shafe sai an shafe idan dinansa ma'ana shafe idan dinansa ƙarshen rayuwa ya makance wannan shi ya ɗarfi don hatta ita sai da aishan da ta wannan magana ƙarshen rayuwa ta makance kamar hadisin duk wanda ya ga jibrilu alaihi salatu wassalam aka yi makashafi a cikin sahabai ya gan shi ma ƙarshen rayuwa yana makance ƙarshen rayuwa da yawa wanda suka ga jibrilu ya ce ya rasulallah na nan kai kuna gana da duhiyatul kalbi annabi ya ce ka gani ce ba duhiyatul kalbi ne jibrilu ne to ka yi haƙuri ƙarshen rayuwa za ka makanci ƙarshen rayuwa za a makanci ba wani abu ne don irin wannan yaro to amma shi da yana ali dai kaga ikon Allah ya wanke annabin sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya kiyaye shi shi kadai yake da wannan miza Allah ya kiyaye shi kuma bai makance din ba to ko ko shafe idan ma an mutum ya ganganci ya gano a shafe idan ma a take a wannan lokacin annabi da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam وفي حديث إكرمة أنك روى حديث إكرمة عن ابن عباس أنك روى دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أن الله صلى الله عليه نام يا يبتي حتى سمع له قائد هأكد من شارنسا فقام يتاش كما فصلى يصلى ولم يتوضأ به الولاء قال إكرمة إكرمة يشي صلى الله عليه وسلم أن الله كان محفوظا أبن كيايوا ko a baccinsa ko zuciyar idansa ne yake rinci bacci amma zuciyarsa idan ta ya san me ake yi ya san duk ma maganganun za su zo nan da Allahumma salli ala Thank you.